الحمد لله الحمد لله ذي الرحمة الواسعة بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة ثم اعلموا عباد الله أن الإسلام دين رحمة دين عطف دين لطف ودين تعاون والله تبارك وتعالى جعل شرائعه كلها رحمة للعباد وإذا تتبعت كتاب الله تبارك وتعالى وتتبعت كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجدت أن لا دين أرحم من دين الإسلام الله تبارك وتعالى جعل في دينه من الشرائع والابتلاءات والأوامر والنواهي كل جزء منه يتضمن جزءا كبيرا من الرحمة واللطف والعطف إرشادا لعباده تعليما لخلقه بأن يتراهموا فيما بينهم أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض ثم جعل رحمة واحدة بين خلقه فبها يتراءمون وبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض ثم يوما إذا كان يوم القيامة أكملها بتلك الرحمة أي إن الله تبارك وتعالى يكمل رحمته يوم القيامة بها مع هذه الواحدة التي وضعها فيما بينكم والمراد بهذه الرحمة آثار رحمة الله لأن رحمة الله تعالى التي هي صفة من صفات ذاته فليست مخلوقة فالله تعالى لما قال إنه خلق مئة رحمة فالمراد آثار رحمة الله تعالى التي جعلها بين العباد فجعل من رحمته تعالى على عباده أنه فتح باب التوبة فإذا أذنب العبد ورجع إلى ربه وتاب إليه وآب إليه تاب الله عليه ورحمه فربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن رحمته تعالى كذلك جعل الابتلاءات الابتلاءات التي تصيب المرء في يومه وليله هي أيضا باب من أبواب الرحمة فتح الله تبارك وتعالى ذلك عليه ومن رحمته كذلك التشريع الأوامر والنواهي فمن امتثل أمر الله فقد أخذ بسبيل الرحمة ومن انتهى مما نهى الله تعالى عنه فقد أخذ أيضا وسلك سبيل الرحمة وكذلك من وقف عند حدود الله فقد سلك بسبيل الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمني وإياكم وأن يسلك بنا مسلك عباده الرحماء الذين يرحمون إخوانهم من الخلق أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankalinku ina mana wasiya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wato ma'ana mu bi dokokin Allah abinda Allah ya umarce mu mu tsayu a kansa mu aikata abinda ya hane mu ya kyamace shi mu nisance shi mu daina aikata shi ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tattaunawar mu ta yau magana ce akan wani mawdu'i da ba safai mukan yi tunani a kansa ba wannan mawdu'in shine mawdu'in tausayi da rahama da jin kai da lutsufi da tausasawa da jin kan juna wanda nisan da mutane suka yi da yawa daga karantarwar addininsu da karantarwar manzansu sallallahu alaihi wasallam ya sa zukata sun kaikashe wannan tunani na tausayin juna da rahama tsakanin juna sai zagwanyewa yake sai tafiya yake sai karewa yake yana ɗaiɗaicewa kaɗan-kaɗan a zukatan mutane kowa ka matse shi sai zafin rai da haƙilo a kan duniya da rashin tausayin ɗan uwansa da zafin zuciya Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadithin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayin da Allah madaukaki ya halicci sama da ƙasa ya halicci rahama rahama rahama guda ɗari kowace rahama guda ɗaya girmanta da faɗinta kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa rahama ɗaya to a cikin ɗarin nan da ya halitta sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya sai ya je hota cikin duniya wannan rahamar guda ɗaya da Allah ya jeho mana a duniya da irin wannan rahamar ce uwa take tausaya wa ɗanta har dabbobi suke tausayin junansu da ‘ya'yansu za ka ga dabba tana ɗauke kofatanta tana gudunta taka ɗanta sabon haihuwa da ta haifa yanzu to duk wannan juzu'i ne na wannan ra'amar da Allah ya halitta tsuntsu zai fita tun safe uwa za ta fita tun safe ta rakito nan ta haɗo nan ta ɗauko abin da ta iya ɗaukowa ba za ta ci ba sai ta zo ta yi ƙoto ga 'yan tsakinta sannan su ɗan ci sauran tare sai ta sake komawa ta sake samowa wannan shi ma alama ce rahama ce tana cikin duk cikin juz'in nan kwaya daya da Allah ya halitta a cikin guda ɗari ya sako mana a tsakaninmu muke tausaya wa juna sannan ran kiyama da wannan rahamar da irinta irinta guda casa'in da tara sai Allah ya kammala su da su kuma za a yi mu'amala a ranar nan da su za a yi mana hisabi kuma dama Allah siffarsa ce siffar rahama wannan rahama da muka ji an ambata cewa Allah ya halitta ba ita ce siffar rahama wadda suke siffa ta zatin Allah ba domin siffar Allah ba halitta ba ce amma wadda ya ce ya halitta to alamu ne da tasiri na wannan rahama ta Allah maɗaukaki da ya jeho a duniya to juz'inta guda ɗaya ce kawai muke amfani da ita don haka ya ku bayan Allah mu fahimta wallahi musulunci addinin rahama ne addinin tausayi ne ba addinin kai kasar zuciya ba ce inda tausayi a zuciyarka ya kai bawan Allah ba za ka zalunci kowa ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka haura gida ka saci abin da ba naka ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka saci dukiyar al'umma ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka yi wa ɗan uwanka hatta kallon banza ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka tsallake iyayenka ba ka taimaka musu ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka kyale 'ya'yanka da matanka ba ciyarwa mai kyau ba inda tausayi a zuciyarka ba za ka rika wa dabbobi da Allah ya baka ka kula da su kana ɗuma musu duka ba za ka ci da su yadda ya kamata ba har dabba da Allah ya ɗora ta ka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ka akan ka tausaya ko baka tausaya ba me yasa har Allah ya shigar da mutum da ya shayar da kare mace mai aiki marar kyau ta shayar da kare ruwa a sakamakon wannan shayar da kare ruwa Allah ya shigar da ita aljanna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga a cikin sahabbai wasu sun razauna wani tsuntsu tsuntsuwa ta tashi da ita da ƴaƴanta suka bazama sai ga uwar ta zo tana neman ƴaƴan hankali a tashe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye a cikin ku wanda ya razana wannan dabba ya yi faɗa sosai saboda an razana tsuntsu daga inda yake to ina mai razana ɗan adam ina mai tsayawa a kan titi yana kwashe wa ɗan adam dukiyarsa mutane sun je kasuwa sun sha wahala sun yi fataushi sun samu dukiyarsu za su je su ci da iyali ka tsaya a kan hanya ko da bindiga ko da wani makami ka karɓe nan ka karɓe can wannan alama ce ta rashin tausayi kada ka ce to ai mu ma an zalunce mu a duniya in wani ya zalunce ka ba dalili bane ka zalunci wani kowanda ya zalunce ka a wurin ubangiji kake neman maganin zaluncin nan ba a haura gidajen mutane ai musu sata kada ka ce idan mutum ya kawo maka gyaran mashin gyaran keke gyaran mota in wani ya zalunce ka sai ka rama akan wani duk wanda ka zalunce shi sai Allah ya tambaye ka gobe kiyama me yasa ka zalunci wani kai kasar zuciya ita ce take kaiwa mutum ya zama cewa rahaman nan babu ita a zuciyarsa ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi daban ina jin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukaki ya ce, Inna rahmati sabaqat ghadabi bal cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi inna Allah kataba kitaban Allah madaukaki ya rubuta wani rubutu yawma khalaqa as-samawati wal ard aran da ya halicci sammai da ƙasa me rubutun yace inna rahmati sabaqat ghadabi rahama ta tarin jayi fushina in ji Allah Allah yana fushi to amma rahamarsa ta fi ƙarfin wannan fushin shi yasa ya faɗa mana Allah maɗaukaki shi ne mai rahama yalwatacciya ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah maɗaukaki rahamarsa ta yalwaci kowanne abu shi yasa akwai bambanci tsakanin sunan ar-rahman da kuma ar-rahim dukkan sunayen Allah ne ar-rahman sifa ce dawwamammiya ba ta rabuwa da Allah maɗaukaki kuma ba a kiran kowa da ar-rahman sai Allah ar-rahim kuwa akan iya kiran mutum mai tausayi a ce fulanun rahim wane mai tausayi ne amma ba a cewa rajulun rahman sai dai a ce rajulun rahim amma ba a cewa rahman sai Allah duk wannan yana nuna maka Allah mai rahama ne don haka yana daga cikin siffar da ya wajaba a kanka kai bawan Allah musulmi ya zama ka siffantu da wannan rahama ka tausaya wa waɗanda Allah ya ɗora maka nauyin shugabancinsu ka zama mai tausayi mai tunanin rayuwarsu mai hana kansa bacci ku duba rayuwa irin ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an kafin ya musulunta sayyidina Umar yana cikin mutane masu zafin rai ana taba shi sai takobi sai hannu amma sayyidina Umar bayan ya musulunta irin rahamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya cusa masa a zuciyarsa sai da ta canza shi a fuskar sayyidina Umar fuskarsa akwai layi guda biyu ƙasan idan hagu da ƙasan idan dama saboda yawan kuka sai da fuskarsa ta yi alama saboda kuka akan tausayin halin al'umma yana bincikawa me ake a wannan gida in ba su da abinci ya kai musu yana bincikawa wa aka zalunta ya mayar masa haƙƙinsa wata rana wani uba ya kawo karar ɗansa gun sayidina umar ya ce wannan ɗan baya tausayina baya jin kaina baya abin da ya kamata yana saba min ban isa in umarce shi ba sayidina umar ya kira ya ce a kira ɗan ya tambayi ɗan kai me yasa kake saba wa ubanka mahaifinka baka kyautata masa sai ya ce ya amiral mu'minin baban nan nawa kana ganinsa sa ya sanya mini mummunan suna sunan da ba alheri a cikinsa tun ina ƙarami ya samu kuma baya tausayi na tun da muke da shi ba ni ba shi a wajen tausayi shi yasa na tashi haka zuciyata a ƙaiƙashe shine sayyidina Umar yake cewa uban innaka qad aqaqta waladaka qabla an yuqqaka ya ce sai da kai wa ɗannan naka abin da ya zama keta haddi ne fita daga tsari ne ka shiga haƙƙinsa kafin shi ya zo ya shiga haƙƙinka don haka wajibi ne akan uba ya koya ma 'ya'yansa tausayi a hana su faɗace-faɗacen nan na tsakani a koya musu 'yan uwantaka shi yasa akwai wasu ƙofofi duk da lokaci ba zai ishe mu ba ƙofofin fahimtar rahamar Allah maɗaukaki Allah ya sanya mana su a abubuwa da yawa babun tuba ku duba irin zunuban da muke aikatawa inda Allah maɗaukaki bai siffantu da wannan siffa ta rahama ba kai in ɗan adam kake sabawa ya ce karkayi ka zo ka yi da rana ma ya ce karkayi ka zo ka sake yi da daddare ya ce kada ka yi ka zo ka sake yi kai wata guda ka ne masa haka zai ce ba ka da hankali ba zai sake mu'amala da kai ba in ya ganka zai ce karka sake zuwa gabana to amma Allah ba haka yake ba da safa kai zunubi da hantsi kai da rana kai da maraice kai cikin dare kai amma an ka koma ka ce ya Allah ka gafarta min sai Allah ya gafarta maka saboda shine mai rahama mai jin kai الرحمن الرحيم a cikin alkur'ani gashi nan da yawa ibtila'i da yake mana da jarabawa da musifu da zai jeho mana duka jarabawa ce saboda kada mu ji daɗin duniya mu kasa kwaɗayin zuwa gare shi wannan duniyar ba abin daɗi ba ce shi yasa ba ta da daɗi yanzu ka tambayi a duk duniya wa kake gani wanda zai ce maka yana jin daɗin wannan duniyar da talaka da mai mulki da mai kuɗi sai dai in baka matsi mutum ba in ka tambaye shi zai ce duniyan nan ba daɗin ta yake ji duk abin da ya mallaka zuciyarsa tana can tana neman ƙari bai gamsu ba shi kuma marar shi yana neman ya samu don haka shi sa Allah sanya mana duniyar ta zama mahalli ne na jarabawa mahalli ne na shan wahala saboda kada ka rudu da ita kwaɗayinta ya dame ka ka ji ba ka san haɗuwa da Allah don haka ibtila'i ba mugunta ba ce rarra shi ne don a kwaɗaitar da kai kai tunanin aljanna ka aikata aikin da zai kai ka aljanna haka nan umarni da hani ba rashin tausayi ba ne Allah ya baka umarni Allah ya hana ka wani abu ya sanya haddi da iyaka in kai da'a ga Allah to ka bi hanyar da zaka samu rahamarsa in ka hannu daga abin da ya hana ka ka shiga hanyar da zaka samu rahamarsa in ka tsaya akan iyakokin da yace ka tsaya shi ma ka shiga hanyar da zaka samu rahamarsa Zaka ya kai bawan Allah kada ka kalli musulunci a matsayin wani kunci da yake kuntata maka an ce abu kaza haram ne ka ce wai mu kullun abu kaza haram haram haram ai an haramta maka ne saboda tausayinka saboda karka more da wannan daɗin duniyar ka ɗauka a nan za a ƙare a'a duk abin da kake da shi na daɗi to na Allah da za ka samu a aljanna ya fi shi daɗi ka yi kwaɗayinsa ka yi fatan Allah ya baka aljanna shi ne mafifici a gare ka ya Allah muna roƙonka rahamarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقوانك رحمرك رحمرك تإيماني رحمرك تبيئي منزنك صلى الله عليه وسلم ya Allah muna roƙonka rahamarka ta wannan ruwan sama da kake saukar mana ya Allah ka ƙara mana wannan ruwa cikin aminci cikin kwanciyar hankali ba tare da ta'adi ba Allah ka arzuta mu da abin da za mu ci Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah ka sauke mana farashin kaya da suka tashi Allah ka sanya rahaman nan da muke zance Allah ka sanya ta a zuciyar dukkan wanda yake shugabancinmu da wanda yake hankoran ya shugabanci Allah ka sanya tausayi a zukatan shugabanni Allah ka sanya tausayi a zukatan iyaye mazansu da matansu Allah ka sanya tausayi a zukatan samari dangane da iyayensu da ƴan uwansu ya Allah muna roƙonka ka cusa mana tausayi a tsakaninmu ka ba mu jin kan juna mu so juna mu kaunaci juna mu taimaka wa juna mu kuma tausasa wa juna wajen mu'amalar mu Allah ka sanya mu zama mutanen kirki wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad